أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna Alafahmi Salafi Salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci sannan kuma muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da kuma wanda suka bi su akan tafarki na gari har zuwa wato ranar tashin alkiyama wato wannan darasi namu shine darasi na 94 mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda masu bibiyar mu suka sani littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdulkadir arrazi to muna bin jerin ayoyi ne saboda mun haɗa littattafan guda biyu kamar yadda yan uwa suka sani kenan za mu bi ayar da take kan jerin ayoyin alqur'ani yanzu kuma za mu tashi ne akan mas'ala ta wato 366 a shafi na ɗari da ashirin da biyar a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha domin ita ce ayat da take akan wato jerin ayoyin da muke karantawa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam ya ce, a ƙarshen wannan mas'ala ta 366, fa'in ƙila idan an ka ci, alfa'idatu fi taklilil kuffar, fa'ida ta ƙarantar da adadin kafirai fi a'yunil mu'minin a cikin idon muminai zahiratun zahiri, abu ne wanda yake a bayyane. وهي زوال الرعب من قلوب المؤمنين wato za a cire tsoro daga zukatan muminai wa tathbiti wa tathbitu aqdamihim sannan kuma a tabbatar da dugadukansu wa ziyadatu ishtira'ihim al qital a ƙara musu kuzari ishtira da alhamza ne wato ishtira a ƙara musu kuzari akan yaƙi wannan shine wato su minnai Allah ya karantar da adadinsu wato abin nan ya karantar da adadin kafirai a cikin idonsu saboda su samu kokarin yaki fama fa'idatu taqlilil mu'minina fi a'yunil kuffar malam yace to menene amfanin kuma an ka ƙara karantar da adadin mu'minnai fi a'yunil kuffar a cikin wato idon kafirai hatta qala Allah ta'ala ha Allah ce wa yuqallilukum fi a'yunihim Allah yana karantar da adadin wato mu'minai kenan fi a'yunihim a cikin idon kafirai ma anna fi zalika wato anna fi zalika zawalar ru'bi wannan kuma yana sawar a cire tsoro daga zukatan kafirai min qulubil min qulubil kafirina daga zukatan kafirai wa tathbiti wato wa tathbita aqdamihim kuma wannan zai ƙara tabbatar da dugadugun kafirai akan yaƙi wa shtira'ahum ala alqital kuma ya ba su kuzari da karsashi akan yaƙi to a yaƙi ne na wato badar da Allah ke bada labari an karantar da adadin kafirai an gane ko wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan Allah ya karantar da adadin kafirai tare da cewa suna da yawa wa yuqallilukum fi a'yunihim kuma Allah ya karantar fitar da ku duk da yake kafirai sun fi mummunai yawa su kafirai dubu ne ko dubu da wani abu kaɗan su kuma mummunai ɗari uku da sha uku ko abin da ya kama da haka to kaga su muminai in anka karantar da adadin kafirai kaga za su ji karfin yaki amma su kafirai anka karantar da adadin muminai to ai kuma su za su ji karfin yaki to kaga kamar akwai wani abin nan iskali game da wannan ya kamata a ce an yi bayanin sa malam yace kulna abinda a fa'idar abinda yasa aka karantar da adadin aka ƙara karantar da adadin muminai ga kafirai a idon kafirai fa'idatuhu Allah yasta'idda al-kuffar kullal isti'dad don saboda kakkafirai su yi shiri su yi tattali dukkan tattali fayyashtari'u alal mu'minin su samu karsashi da karfi na yakar muminai mu'tamidina ala qillatihim saboda mi saboda mu'tamidina sun dogara ne ala qillatihim akan yan kadan ne kenan ba wani abu thumma tafja'uhumul kathra sannan sai Allah ya sa yawa sai ya wato ya, ya wato ya girshe su ma'ana suna dibin su kadan daga baya sai su gansu masu yawa fa hashu ko fa yadhishu sai kafirai daga baya in sun ka adadin muminai kamar karo yake yi sai su wato imauta an gane ko wa, wa ya tahayyaru sannan kuma su kidima ko su kidima su wato abin nan fa yadhashu su kidima wa ya tahayyaru sannan kuma su imauta wa an yakuna zalika don kuma wannan ya zamanto sababan sababina ya tanabbahu bihil mushrikin wato kafirai mushrikai za su faɗaka da shi ya tanabbahu ala nusratul haqq akan gaskiya taimakon gaskiya idan ra'awul mu'minin idan sun kaga mu'minai kadan ma aqillatihim fi a'yunihim tare da kuma cewa sun Allah ya ƙara karantar da su a cikin idon su mansurina alaihim an taimake su sai wannan ya nuna musu cewa wato kamar akwai taimakon Allah a ciki wato al-asbabul zahira da al-asbabul batina domin akwai asbabul zahira da muke gani shine zahirin abu ma'ana ka je ka yi noma zahiri ne ka je ka yi kasuwanci zahiri ne ka je makaranta zahiri ne amma kuma batini sai in Allah ya so a samu ba don wanda ya je makaranta ke samun ilimi ba kuma ko an je wani zai fi wani samu ba don wanda ya je kasuwa ke samun kuɗi ba wani zai fi wani samun kuɗi wani ma ba zai samu ba haka dai al'amura to kenan wa fi taqlil wa fi taqlil min at-tarafayn an gane ko kuma da Allah ya karantar da muminai a idon kafirai karantar da kafirai a idon muminai shine at-taqlid min at-tarafaini mu'aradatu ta'arrufin bit-ta'ammuli mu'aradatu ta'arrufin kamar akwai mu'arada cin karo na ta'arruf na sani bit-ta'ammul wato wajen kallo ma'ana dai irin waɗannan abubuwan mu'aradatu ta'arrufin bit-ta'ammul kamar kallon da suke ma juna ya daidaita ina fata an fahimci ni ma'ana kenan sai zamanto kamar waɗannan suna kallon waɗannan kaɗan ba komai ba waɗannan kuma suna kallon waɗannan ba komai ba ina fata an fahimci ni kenan sai zamanto kamar an daidaita wato al'amarin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so to nan inda malam yace ma aqillatihim fi a'yunin mansurin dan a nuna muku karfi yawa ba shine ke bada karfi ba bal ma Allah ya faɗi waɗannan illoli wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla Allah ya taimake ku a badr wa antum adilla kuna yan kadan ko kuma wa antum adilla ba ku da karfi don ya ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa mu'minin na adilla ba ana nufin kaskantutu ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake su a badr suna yan kadan shi ya sama lokacin da suka ta yaki a Hunain da yawan su ya ruɗe su sai ba su ci nasara ba Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawm Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a to dan haka kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan amma bi idhnillah sai da idnin Allah jama'a ya kadan take rinjayar mai yawa kuma ko mai yawan ma sai da idnin Allah take rinjaye ya kadan amma abin da yasa aka kawo ya kadan ta rinjaye mai yawa saboda shine a zahiri ake ganin wato abin da Bahaushe yake cewa alamar karfi tana ga mai jiki wannan abin da malam ya kawo kenan kuma idan muka duba wannan da Allah da yake cewa wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da Allah ya haɗe dalili nan wanga asbabu da malam ya kawo ko abubuwa istinbat su ne aka yi ana karɓar su istinbat in bai saba ma shari'a ba bai saba ma nasi na alqur'ani ba ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ka'ida ta shari'a ina fata an fahimta to amma da Allah ce li yaqdi Allah Allah ya kadan ya zartas kenan koda wannan dai aka dauka ya isa amma ta'alili guda wani lokaci ba shi kadai ke nuna cewa ta'alili guda bane don sai ce to ai Allah ya ce li yaqdi Allah amran kana maf'ula to da haka menene bukatar kuma a zo a ce sai an nemi kuma wani wata illa a'a ita illa ana iya istinbatin ta kuma ko Allah subhanahu wataala yana faɗin abu da illoli daban-daban wanda mun sha faɗar wannan sabka alqur'ani Allah ya faɗa masa illoli daban-daban ba illa guda bace kada mutum ya fahimci abubuwa wato wato a gutsire misali idan muka duba Allah ya ce ya sabkar da alqur'ani dan ai hukunci da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ya ce ya sabkar da alqur'ani kuma don a karanta shi wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi الناس على مكث هكذا فدا أتكن سورة الرعد كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك يتي يا سبكر دشي دون سبودا واتو أبينا شي أبينا لفظا شكم أبينا معنون شي أيد أوا سنا أي تناني وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يتي يا سبكر دشي دون أفتر دمتاني دقى تكن دفاي نكافر شي دشركة دسابو زواغ هسكين إيماني دبيئوني نغري كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم bihim ila siratil azizil hamid yace ya sabkar da shi kuma dan saboda ayi tadabburin ayoyinsa kuma a wa'astu an gane ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab yace ya sabkar da shi dan ai bushara dan ai gargadi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihat kaga liyunzira wa yubashshira sannan kuma yake cewa ya sabkar da shi dan a tabbatar da tauhidi don kuma isar da saƙon Allah wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagh hadha balaghun linnas wa li yunzaru bihi wa li ya'lamu annama huwa ilahun wahid wa li yadhakkara ulul albab yace ya sabkar da shi don ya tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma zuciyar mu'minnai yake cewa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahi والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا أتكيتي دي أكوي إلولي دبان دبان نسب كده القرآن با أبو قدابني كم الله دي سن إياك سو دا هكا ɗaliban ilimi kada a rinka ɗauka abubuwa a gutsire ana ganin kamar wato an fahimci abubuwa wani lokacin wanda shine karamin sani da ake kira kukumi ne wallahu ta'ala a'lam to sai mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 367 a cikin wanda littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku raggonce wa tadhhaba rihukum sai iskan ku ya tafi amma kuma ana nufin karfi nan ba iska ake nufi ba domin domin inda babu ka kai gudu ba za a samu ma kamshin ka ba yadullu ala hurmatil munaza'a malam yace wannan aya tana nuna cewa wato an haramta almunaza'a shine wato jayayya wal jidal da kuma wato musu aidan kuma li'annahu munaza'atun domin shi ma musu jayayya ne fa kaifa yajuzu fa kaifa tajuzu almunazara ya anka ya halatta ayi munazara wato tattaunawa kenan daga annazaru ne wanga ya kalli wannan ya kalli wannan kowa wannan ya kalli dalilin wannan wannan ya kalli dalilin wannan malam yace wa ho munaza'atun ita ma munazara ko kuma da suke kira wadansu muqabala ai muqabalatu dalili bil dalil ko muqabalatu ra'yi bil ra'yi wa hiya munaza'atun wa jidal shi ma ai wannan ko abin da ke kira hiwar ai munaza'a ce jayayya ce wa jidalun da kuma musu ne da tattaunawa to ya akai aka wannan malai ce kulna zamu ce al muradu bil munaza'a abinda ake nuhi da munaza'a huna anan an gane ko al munaza'a fi amril harbi kada ku yi jayayya a cikin al'amarin yaki wal ikhtilafi fihi ku yi sabani lal munaza'a fi izharil haqqi ba jayayya ake nufi ba ta bayyana gaskiya bil hujjati wato da hujja wal burhan da kuma dalili wad dalilu alaihi abin da ke nuna haka anna zalika ma'murun bihi domin an yi umarni da shi shi wancan din jayayya akan dalili ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إن كاغا wannan duka ayoyi sun nuna ana iya tattaunawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da wafd Najran wafd shine tawaga da ta zo daga Najran kasar Yaman kristoci kuma ya tattauna da kafirai ma da mushrikai da kuma sauransu da munafikai ma duka an ba kowa dalili kenan don haka abu ne wanda yake sai dai nan yanzu alhiwaru bainal adyan da ake cewa alhiwaru bainal adyan tattaunawa tsakanin addinai addinai wata hanya ce da ake son abi don saboda a cakuɗa addinai wanda kuma ba wani abu ne sabo kafirai sun nema ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun shina rayi abinda malamai suke cewa waddu law tudhinu fayudhinun kafirai suna son ka dan yi sako sako da addinin ka ka dan rage wadansu abubuwa su ma su rage wani abu cikin addinin su sai a zo a hada ai addini daya dan haka wannan abin ba sabo bane illa dai shi tattaunawa tana da sharuɗa tana da ka'idodi musamman wanda za a tattaunawa da shi kowane bangare ya zamanto yana da sani yana da ilimi kuma za a bada dalilai kuma za a sa tsaro kuma za a tattauna in ma za a yada ne a duniya amma ba da sunan ba a halatta addinin kafirai domin addinin su kafirci ne kamar yadda ayoyi sun ka nuna inna dina inda Allahi al-islam da haka yana da kyau ɗaliban ilimi fahimci wannan malam ma ya kawo aya ga tanan ma qala Allahu ta'ala wa jadilhum billati hiya ahsan ga tanan malam ya kawo ta ka yi jayayya da su bisa ga abin da yake shine mafi dacewa shi yasa suke cewa kalima ta al-hiwar tana nuna al-hiwar a larabci daga hara ya huru ne shine abu ya dawo innahu dhanna allan ya hur domin wannan yana ba da magana wannan yana ba da magana kalma ta aljidar sun kace daga aljadlu ne sun kace wato alfatlu shine abinda an ka tumki ko kuma abinda an ka tubka wato shine abinda aka wato sake da karfi don saboda jayayya akwai cijewa a cikinta wasu kuma sun kace aljadru daga al-ardul ghaliza kasa ce wadda take tana da wato karfi ko tsauri to da haka daga nan aka samu wannan saboda cikin kuma tattaunawa akwai wato cijewar al'amura malam yace to walakin lil jawazi shurutun sai dai shi aljawaz halattawa yana da sharuɗa yanduru wujudu hafi zamanina hada malam yana magana tun a zamanin sa cewa waɗannan sharuɗa na tattaunawa sun yi karanci ahaduha na farkon su an yakuna كل المقصود منها أن يكون واتو كل المقصود منها ظهور الحق shine duk abin da ake bukata babban niyya daga wannan ya zamanto zuhurul haqqi gaskiya ta bayyana ala lisani akan harshen ay wato ayyul khasamaini daga kowanne daga cikin masu jayiya ma'ana ba ana tattaunawa ne don wane irin jayi wane ko wane yafi wane ko wane yazo ya nuna ma wane yafi shi yana tattauna yana nuna yafi shi ko wajen sutura ko wajen dukiya ko wajen karfin makamai ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimci ni ko a tattaunawa kuma tsakanin musulmai ma ana iya yin ta akan wata mas'alar da aka yi sabani ko kuma a wato a tsakanin musulmai da kafirai duka ana zanyi to amma abubuwa ne waɗanda dole suna buƙatar sharuɗa rabitatul alamul islami majalisar malamai da take a makka ta duniya tana da waɗansu mutane da ake turawa wani lokaci su je a kasashen kafirai waɗanda suke tattaunawa ma da kafirai daga cikin su akwai wannan babban professor ko in ce doctor wanda yake munqizu saqqar ɗaya ne daga cikin mutanen Siriya da ya zauna a Saudiya ya karatu a jami'atu Ummul Qura ya kware a wannan fanni yana tattaunawa daga cikin masu tattaunawa kuma akwai Zakir Naik wani dan kasar in ban manta ba ina ganin Bangladesh ne mutumin gabashin duniya shi ma yana tattaunawa da musamman kiristoci a duniya ya shahara a wannan daga ciki a wannan zamanin akwai Ahmad Didat wanda yake dan kasar South Africa kuma ce Africa du Sud Africa ta kudu shi ma wanda yake asalinsa mutumin kasar India ne amma kuma ina ganin a can aka haife shi koko a nan ya tashi yana tattaunawa kwarai da gaskiya tattauna da manya-manyan kiristoci a duniya har da babban pastor nan ko fada na kasar America Jimmy Swaggart sannan kuma akwai Carrie Mill dan kasar Canada wanda shi ma yana tattaunawa wanda shi Ahmad Didat ma ga Carrie Mill yayi karatu wanda shi ma ya tattauna da kafirai asalin shi dan kasan Canada ne dokta ne wanda ya je asalin musulunta sai ya je neman kuskure cikin alkur'ani sai alkur'ani ya ja shi sai ya musulunta ya koma yana da'awa akan nuna karyar kiristanci da haka dai irin waɗannan mutanen masu kula da wannan fanni ko mai son shi san hakika ne irin waɗansu abubuwa zai iya wato bincike kansu wanda in ka duba ko a Najeriya akwai wani professor Adam Ujobi wanda shi ma Kirista ne wanda ya musulunta shi ma ya shahara da wannan fanni da sauran dai masu yi musulunci aiki ta kowane fanni da musamman irin wannan fannin wanda yake son ya karanta shi alhiwar ya karanta tarihi ga annabawa da suka tattauna da kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai da kowane lokaci da ka'idodin da za a bi ba dan cin mutuncin juna ba ba dan suka ba don galibi akwai akhta na albahth wa tafkir wal munazara sai ga mutum yana kokarin barin abin da ake akan sa yana zuwa akan wani abu idan mutum aka rinjaye shi sai ga ya koma wani abu daga ciki za ga mutum yana nuna mutum kamar yaro ne kamar yadda fir'auna da ya ga annabi Musa ya fi shi hujja nuna masa yaro ne yace alam nu rabbika fina walidan wa labitha fina min umrika sinin sannan kuma idan ya taba taimaka mishi sai ya nuna mai ai mu ne muka taimaka maka haka kai wannan matsayi sai ya manta da cewa Allah shine yake bada baiwa ga wanda yake so kaga wannan duk ba wani abu ne wanda an saba yin shi alam nu rabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka ba kinan kaman ma'ana kai ba kowa bane mun san asalin ka kai ba dan kowa bane kaga irin waɗannan abubuwan suna faruwa sannan kuma a nuna cewa a'a in ana tattaunawa wani girma ne yake so ko da kuma an san ba girman yake so ba qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya fil ard kaga an soki annabi Musa da cewa girma ne yake so sannan kuma ya zo ne ya kange mutane daga abin da suka saba a kansa duka irin waɗannan abubuwa ana faɗa kafirai sun gaya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba sabakar da wannan alqur'ani ba ga wani mutum babba mai daraja wai suna nufin Makka da Taif in ji malaman tafsiri saboda wannan lokaci su ne manya-manyan qaryataini kaga irin waɗannan abubuwa duk ana yin su an gaya ma annabi Musa in yana magana ba a ganewa fir'auna yace wala yakadu yubin sannan ya ce kaskantacce ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin duk irin waɗannan abubuwa an shabada idan ana tattaunawa shi yasa wanda ya ga an kore shi da hujja sai yayi amfani da wani uslubi wanda ba shine hujja ba kaga kafirai sun kace ma annabi nuh anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun za mu bika alhali kaskantacci ne suka bika kaga kaskantatu me ya alaka tsakanin waɗanda suka bi shi da kuma hujjar da yake bayarwa kaga babu alaka tsakanin su amma saboda dan adam ko ya ce bai da komai ko talaka ne ko ba dan kowa bane ko ko suturar da yasa ba ta da kyau ko ba dan gari bane ko ko bai iya kaza ba ko ko bai da alaka da manya duka waɗannan ba su ake tattauna a ilimi daban waɗannan ababen da kake faɗa daban in ka ɗauki alkur'ani da ka waɗannan asalib maujuda bi kasra abin da kafirai suka yi ta bayarwa dan su guje ma gaskiya dama dan adam idan ya ga an fi shi gaskiya sai ya koma almuhajima shakhsiyya ko kuma ya kawo wato al'umur aljanibiya allati la alaqata laha bil mawdu' waɗannan abubuwa an saba su kuma qur'ani duka ya faɗe su in ka bi alqur'ani zaka ga shubuhoyin kafirai amfani da ƙarfi la'aj'alannaka min almasjunin haka fir'aun ya ce ma annabi Musa yanzu idan mutane suka an fi su hujja sai su ce za mu sa a daure mutum ko a kore shi ko kuma abin da nashi a kashe shi waɗannan duk abubuwa an yi annabawa su almanza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya faɗa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk kafirai suna shirya ko su daure manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko su kashe shi ko su fitar da shi dan haka ba wani abu sabo wanda za a cewa yau yanzu ne aka kawo shi sai dai in ba mu in ba mu fahimce shi ba ta karkashin nassi wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malam ya kawo malam yake cewa kama kanat munazaratu salaf kama yadda munazara tattaunawa ta salaf ta kasance suna tattaunawa ne don neman ilimi wa alamatu zalika alamat wannan Allah ya faraha bi zuhuril haqqi ala lisanihi kan mutum yayi farin ciki da gaskiya ta bayyana akan harshen shi akthar mimma yafrahu bi zuhurihi ala lisani khasmihi kamar yadda ko fiye da yadda yake fatan gaskiya ta bayyana daga wanda suke tattaunawa da shi ma'ana in gaskiya ta bayyana kai ba ruwanka ko a bakin wata zo so wannan yana daga cikin abin da yasa al'amuran sun yi muna waya domin wanda kake so dama duk abin da ya faɗa gaskiya ne wanda baka so kuma duk abin da ya faɗa ƙarya ne to da haka ai magana tattauna ba ba ta da wani amfani illa man rahim Allah to ƴan uwa musulmi kafin mu je mas'alan mu ta gaba wannan mas'ala da muka karanta ta 366 akwai wata mas'ala ta wa yuqallilukum fi ayunihim na dan manta ban yi ishara zuwa gare ta ba domin tana da alaka ne da ayoyin da suke cikin wato suratul suratul ali imran inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam kace makafirrai satughlabuna za a rinjaye ku wa tuhsharuna za a gargada ku a kora ku zuwa jahannama imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta sa yughlabuna ka gaya musu za a rinjaye su kenan uslubi ne na alghaiba kamar ba sa nan wannan kuma kamar suna nan uslubin suna nan kamar ba a tsoron su sai yughlabuna kuma za a isar musu da sako ko da ba sa nan wa yuhsharuna ila jahannam za a kora su zuwa ga jahannam wa bi'sal masir sai Allah subhanahu wataala ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata akwai aya akwai abin lura akwai abin daukar izina da wa'azi a cikin wasu jama'a guda biyu da suka haɗu an gane ko fi'atun tuqatilu fi sabilillah jama'a wadda take yaƙi dan ɗaukakar da kalimar Allah ko ba haka ba wa ukhra kafira guda kuma kafira sai malamai na balaga ta alqur'ani da kuma uslub na hafzul qur'ani alkarim na haukinan da sauran suke cewa da Allah ce قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله تفرقوا سي شافي ما تصفها بيتي فئة مسلمة بتقاتل في سبيل الله أما تقاتل في سبيل الله ينالون مسلمين وأخرى كافرة بيتي كبا وفئة أخرى سي كاو ما تصفها بس يا كاو متى واتو أبنا موصوف كنت بس يا كاو ما تصفتها وأخرى كافرة سي التي tarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn ko yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn in mun kace tarawnahum imamu nafi' da imamu abu ja'far da yaqub sun karanta tarawnahum kuna ganin su to kuma sauran jamhur sun karanta yarawnahum to wannan aya zaka iske akwai maganganu da dama a kanta abin da yasa so in dan yi ishara kafin in shiga zuwa ga mas'ala ta gaba tunda wannan tana cikin mas'ala ce ta 366 kuma hamun wuce ta saboda ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi yan uwana mas'ala ta ilimi idan ka ji abin da baka sani ba kada kai gawa gawa karyatawa ko ka binciki wanda ya faɗa ko ka binciki sauran ɗalibai da malamai ko ka yi bincike kafin ka zo ka ce wannan abin kuskure na yanzu misali wannan ayar da ta ce sai yughlabuna wa yuhsharuna ila jahannam qira'ata imam hamza da kisa'i da khalaf ko sa tughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam sannan da yace qad kana lakum nan da an ka ce lakum aya ta kasance gare ku waɗansu malamai sun ka ce lakum nan kafiran makka ake nufi waɗanda kenan da aka yaƙi ba su mutu ba domin wanda ya mutu ba a cewa shi yanzu ai ƙarya ta riga ta ƙare wasu ka ce a'a lakum ana nufin su muminnai waɗansu sun ka ce lakum ana nufin yahuda wanda ke cikin garin makka eh ke cikin garin madina to kaga waɗannan duka lakum ya kasance bal ma ana nufin dukkan kafirai waɗanda labari ya kai gare su domin waɗanda labari bai kai gare su ba wannan lokaci ba za a cewa ba aya ta kasance gare su don wasu sun ce kiristoci ake nufi waɗanda suke abin nan to lakum din dai kaga lafazi na da yake mushmal ba a iya keɓance wani ake nufi lakum yana da ɗaukar musulmi yana iya ɗaukar yahudawa yana iya ɗaukar kiristoci ma in labari ya kai gare su yana ɗaukar muminai sannan balma yana yiwa dukkan su sun shiga ciki duk akwai aya gare su domin muminai sun ga aya kafirran sun ga aya yahudawan sun ga aya to meye matsala da kake sun sai ka kuskurantar da wata magana kuma alqur'ani yana lafazin ko mas'ala tana iya dokar wannan to da Allah ya ce fifi atayl abin nan kad kana lakum ayatun fifi atayl taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun sai ce tarawnahum to shi tarawnahum din nan an gane ko idan muka dauka wadan suka ce to damirin yana komawa zuwa ga muminnai kenan lakum kuminne gare su tarawnahum kuna ganin kafirai an gane ko tarawnahum mislaihim kuna ganin su ku muminai mislaihim tamkar su kafirran sun ribanya ku biyu to alhali ko sun fi ribanya su biyu tunda Allah ya ce wa yuqallilukum fi a'yunihim sun ribanya su ninkin ba ninkin ko kuma tarawnahum ku muminai kuna ganin su kafirai mislaihim an gane ko tarawnahum mislaihim taraunahum kumi ne kuna ganin kafirai mislaihim sun ribanya ku biyu kafin ayyaki ina fatan ana fahimta ta kafin ayyaki Allah ya mayar da ya mayar da su kadan lokacin da an ka shiga cikin yaki sai suka koma daidai adadin su ya koma daidai to lokacin kuma dan saboda ku samu karfin yaki kuma Allah ya kawo mala'iku shi yasa sai Allah ya gwada muku adadin su daidai ina fata an fahimta to wannan kaga waɗansu malamai sun tafi akan haka waɗansu malamai suka ce taraunahum ku kafirai kuna ganin muminai an gane ko mislaihim ribin su biyu alhali ko ba haka suke ba wannan dan ya nuna kamar Allah zai taimake su shi ma wannan bayan an shiga juna ne sai Allah ya ƙara adadin muminai dan saboda mi dan saboda kafirai su ji tsoro to kaga ko mu ɗauki taraunahum ku muminai kuna ganin su taraunahum ku muminai kuna ganin su mislaihim ya kamata a ce mislaikum sai an kace mislaihim ko ku muminne kuna ganin kafirai mislaikum ya kamata a ce sai an kace mislaihim tamkakku biyu ko tarawnahum kuna ganin su tarawnahum kuna ganin ku muminne kuna ganin kafirai mislaihim marakon a ce mislaikum sai an kai iltifati an ka juyar kamar su susuwa suku amma kamar an juyar da magana waɗansu malamai suka ce a'a tarawnahum ku kafirai kuna ganin muminnai mislaihim ya kamata a ce mislaikum miribin ku biyu ko kuma mislaihim kuna ganin kafin muminai mislaikum ribin ku biyu mamarko a ce mislaikum sai an ka juyar da shi kaga tana dauka yarawnahum shi ma sai a kalli cewa can an ce lakum gare ku yarawnahum kenan ku muminai suna gani kad kana lakum ayatun ko mu ce nan lakum yahudawa yarawnahum suna ganin kafirai mislaihim ma'ana kafirran makka tunda su yahuda ba su cin yaki ba suna ganin kafirran makka mislaihim tamkar muminne ko tamkar su su adadin yahudawan ko ko yarawnahum su yahudawan makka suna ganin muminai mislaihim ribin su lokacin da anka je wajen yaki to amma an da'afa wannan na yahudawa saboda su yahudawa ba su je wajen yaki ba to kaga cikin qira'a talakum gare ku in mun ce yarawnahum an kama an juya ne ya kamata a ce tarawnahum akwai iltifati an gane ko daga al-khitab zuwa gaiba kamar wanda ake magana da shi ne an juya an koma ana magana ba da shi ba amma tarawnahum ga qira'a ta imamu nafi' da imamu abu ja'far da yaqub tarawnahum kamar ta zo lakum tarawnahum kuna ganin su amma zai iya daukar mu'minai ake nufi zai iya daukar wato kafirai ake nufi al-muhimmu ko wanne kuma ya ga wani ridin wani domin Allah ya faɗa nan karara a cikin suratul al-anfal cewa kowanne ya karamtar da shi daga wani wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim duk yadda ka fassara yayi wannan aya za ta samu aujuh na fassara daban-daban daban-daban to amma cewa yahudawa ne malamai sun ce to su da ba sa nan sai dai in ta labari ne ko ko kaddarawa an kai da za ku gansu da za ku gansu tabkar su kuma Allah subhanahu wataala ya taimake su to kaga dai wannan kuma da Allah ya ce ya karamtar da su to lokacin da yaki ya kabre an ka shiga cikin juna to sai kuma Allah ya gwada ma kowanne adadin shi daidai sannan kuma sai Allah ya taimaki muminne da mala'iku suka zo suka yaƙe su sabanin wanda ke cewa mala'iku ba su zo ba saboda mala'iki guda yafi karfin yafi girman duniya a'a mala'iku suna iya shiga irin shiga ta halitta wadda Allah subhanahu wataala ya so bai son ya karyata mala'iku sun zo irin al-madrasatul aqliya da al-madarisul aqliya da alladhina yuqaddimuna al-uqul ala an-nusus wanda suke gabatar da hankali akan wato nassi ko kuma yaj'aluna an-nass mahkuman alayhi bil aql su sanya nassi ana masa hukunci da hankali kenan hankali na zai yi masa hukunci a'a shi hankali zai gano ne abinda nassi ya ce to amma anan dai abinda muke son mu ce cewa ko yan qur'ani da suke cewa mala'iki guda yafi karfin duniya yafi girman duniya kuma a zo a ce ya shigo cikin duniya wannan abu zai yiwa ba wannan kuskure ne na farko Allah ba da labarin mala'iku sun zo ina fata an fahimce ni yayi alƙawarin zai sabkar da mala'iku kuma ya taimake su da mala'iku din to sannan kuma na biyu ko cikin alqur'ani mala'iku sai su zo cikin surar dan adam wadanda ba a ma gane su sun zo ma annabi Ibrahim bai gane su ba walqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an ja'a bi ajlin hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa ajusa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut kaga sai da su abinci bane ya gane mala'iku ne annabi lut suka zo bai gane su ba walamma ja'at rusuluna lutan ko an ja'at rusuluna lutan a cikin suratul ankabut akwai an a cikin hudu babu an mai har da alqur'ani walamma an ja'at kaman nan an ta nuna an abin yayo kusa kwarai amma walamma ja'at bata nuna abin yayo kusa kwarai ba inji malaman lugha da balaga ta alqur'ani shi yasa an ka kara an din kenan can an hankalta mu sun yi kusa kwarai nan ko an hankalta mu dai suna kusa سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم يوم عصيب كوكما سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن أتكن سورة العنكبوت bai gane ma mala'iku ne sai da suka ce ya luto inna rusul rabbika lan yasilu ilayka kaga da sun zo da sifan mala'iku ai da zai gane mala'iku ne ba sai ya sha wahala ba so da haka wani lokacin wajen kokarin karyatar da hadisi sai mutum ya je karyatar da alqur'ani ma bai sani ba Allah kai mu na tsari to wannan aya ta wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu yana da kyau ɗaliban musulmi musamman wannan zamani muke abin da ke ƙara muna rauni da sabani kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ya faɗa a cikin wata muhadara da yi al-Islam dinun kamil kuma an rubuta ta yake cewa abin da ke sa musulmi suna samun sabani ba a samun dacewa wato shine Allah ya faɗi wannan kamar yadda Yahudawa suke tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la yaqilun domin mutane ne ba sa hankalta ba ana nufin ba sa hankalta ba ba su da hankali ana nufin ba sa hankalta mu shari'a su yi aiki da ita to duk abin da yake kawo rikici tsakanin musulmi ba a tsayawa a kalli nafsi a fahimce shi a yi aiki da shi sai zaman to mutum fahimta sai yana tunanin karshen ta ba bai fahimci abu daidai ba amma yana ganin duk wanda bai yi aiki da abin da ya fahimta ba to kamar ba musulmi bane kaga aiki yayi muna yawa kuma akwai abubuwan da ke sawar a samu taimakon Allah Allah ya faɗe su idan aka yi aiki wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim a dai bi shari'a ai Allah da'a ga Allah da manzo sai a samu nasara kuma duk lokacin da ake saba ma shari'a gurgurdon yadda ake saba ma shari'a daidai gurgurdon yadda ake samun rashin cin nasara sahabbai sun saba ma umarni guda na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a Uhud Allah ya ce to wannan dalilin wannan abin da ya same ku saboda kun saba ma umarnin manzo awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum kaga suna ganin suna tare da fiyayyen halitta Allah kuma su mutane ne nagari kuma suna suna akan tafarkin Allah amma sai aka samu matsala a'a min indi anfusikum kun saba ma umurnin manzo wasu kace min indi anfusikum ku kuka yarda cewa za a ba ku fidiya amma za a kashe muku mutum 70 a yaki mai zuwa kun ka ce kun yarda da wannan to babu matsala ko da mun ɗauki wannan Allah ya kaddara muku wannan na a kashe muku mutane ta fuskar wancan alkawalin sai ya sanya masa sababi sababin sababi kenan wato kun yi alkawali kun yarda za a kashe muku mutum saba'in amma sai Allah ya kaddara sai kun yi kun saba ma umarni manzo sannan za a kashe muku mutum saba'in kuma za ku samu waɗanda suka yi shahada dama kuma kuka zaɓi wannan kamar da dai kutubu siyar suke cewa da kuma aljam'u da malamai suka yi bainan waɗannan tsakankanin waɗannan ra'ayuka guda biyu To, da haka dai abin da ke bamu wahala mu musulmi a tafkirul infiradi tunani wanda yake na al-infirad kowa ta kansa yake yi shine ake kira at-tafkirul badawi kamar rayuwa ce ta ƙauye zaga ƙauyanci shine mutum yana son shi kadai ya ƙauyance ya rayuwarsa ina fata an fahimce ni to kuma wannan shine ma tsarin da turawa suka iske at-tafkirul mamlaki tunani irin na mamlaka domin masarautu galibi suna kula ne da bakin yankin al'ummarsu kuma musamman al'ummomin da suke karkashin su waɗanda ba su da yawa ba su cika kula da da su ba kuma ana kiran shi at-tafsiru shakhsi tunani na kai karan kanka in ka fita kowa ya fada cikin wato halaka to duka irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ke kawo ma mutane matsala ko a tafkir wato alƙabali mutum ya kula da kabilarsa kawai ba ruwansa da wata kabila duk abin da zai same su na sharri ba ruwansa ko a tafkirul usari mutum ya damu da family dinsa shi in sharri ba ga gare shi ba ko ba family kinsa ba ba ruwansa ko a tafsiru shakhsi tunanin na kare kanka ko kuma a tafkir alhizbi tunani na wato fati na ni in fati na fita duka ba abin da ya shamin kai ko a tafkirun lughawi mutum yana tunani da masu jin yarensa in dai su suka tsira kowa ma ya halaka to waɗannan duka abubuwa ne salbi ne a'a idan ka yi tunani da kanka mai kyau to kuma baka fatan sharri ya zo zuwa ga wani don haka dukkan waɗannan tafkirkin akwai salbi wanda yake negative akwai kuma ijabi ko mu ce negative ijabi wanda yake na kyau positive ko positive da haka ya kamata a yi tunani akan irin waɗannan tunani kuma mai kyau shine at-tafkirul jama'i aikin jama'a don a gudu tare a tsira tare ba a kira jama'a ba don saboda aiki na addini ko na ƙasa ko na fati daga baya kuma akwai wata manufa da ake son a cimma don saboda a zalunce suna kuma wannan tafkir na jama'a ana kiran shi at-tafkirul bina'i na gina al'umma kuma at-tafkirul mamlaki al-hadith tunani na masarautu na zamani zamanantar da masarautu kamar yadda ingila suka suka zamanantar da masarautarsu kaga ya zamanto an haɗa dukkan kabilu da ƙasashe at tafkirul madani tunani na almadina kamar gari domin galibin birane sun haɗa al'ummomi daban-daban amma ƙauye sai ka iske kabila guda ce ko gari guda ne ko family guda ne can aje ai tarkici akwai at tafkirul dini as-sahih tunani na addini na cewa duk wanda yake cikin addinin nan yana da haƙƙi kamar kowa akwai at tafkirul dauli tafkir na daula a haɗa jihohi daban-daban su ba da ƙasa guda don saboda a samu amfani ko addu'ali na ƙasashe masu yawa a tafkirul ƙari akwai tafkiri na alƙara shine tafkiri na nahiyawi daban-daban kamar ƙara ta afirka a ce 'yan afirka su haɗu ba akan kafirci ba akan maslaha ta ba za a zalunci ɗan afirka ba domin zalunci allah bai yarda da shi ba ba wai za mu ce 'yan afirka su haɗu ba ai cikin afirka akwai kafirai a'a idan dai za a tsayawa ne kan gaskiya ai musulunci ya ce a tsaya gaskiya a ba kowa haƙƙinsa da haka ba ana kiran a haɗa akan afirka bane don a'a da kafiri da musulmi a'a haɗa kan afirka kan ba a yarda da zalunci ba in yaso kuma a ci gaba da da'awa sai a tafkirul alami tafkir na duniya a haɗa kan duniya a je akan wani abu a'a addini bai yiwa a haɗa kai amma duniya in ta yarda ka ai zalunci ba laifi ai zalunci ba wanda ya yarda da shi sai a tafsiru wato a shariki na sharika shine a taro a haɗaka yanzu shine abin da yake mamaye duniya yanzu na society manya-manyan kamfuna da suke haɗuwa kuma su cilastar da waɗansu gwamnatoci su yi abin da ba sa so duka dai ana amfani da irin waɗannan tunanuka da tafkirul federali tsari na federal wanda Najeriya da kuma America suna waɗanda ke tafiya da shi kowace jiha ta zama matsayin mai cin gashin kanta amma kuma gwamnati babba take wato haɗa su to don haka dai irin waɗannan tunanukan ya kamata musulmi su yi tunani kansu saboda a gane inda al'amura suka sama gaba da irin matsalolin da muke fama da su kwarai da gaske waɗanda in ba an karanta irin waɗannan tsarurrukan ba zaka iske tafiyar tana bamu wahala Allah subhanahu wataala ya taimake mu na dan kawo waɗannan abubuwa ne a gutsire saboda kofa ce ta bincike wadda yan uwa za su iya yin bincike a kanta kara yan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 368 a shafi na 125 a cikin littafin أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين ما لن يتي فإن قيل idan aka ce kaifa qala iblis ya aka shaydan yace a cikin suratul anfal aya ta 48 inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah wa huwa la yakhafu Allah shi ko baya tsoron Allah li'annahu law khafahu da yana jin tsoron Allah lama khalafahu da bai saba ma Allah ba wa thumma adalla abidahu sannan ya batar da bayan Allah to ya za a yi shi dan kuma ce inni akhafullah anan ya faɗi wannan kuma a cikin suratul alhashir akwai irin wannan misalin shidan ne aka bayar nan kuma labarin abin da ya faru ne aka bayar domin can ka masal shaitani if qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu allaha rabbul alamin nan kuma ya ce wa qala inni bari'un minkum domin nan ana magana ne kan qurayshawa inni ara ma la tarawun inni akhafu allah wallahu shadidul iqab na fata an fahimta to dai anan dai shedan dai ya ce yana jin wato tsoro Allah sannan kuma can a cikin suratul hashri kamar sal shaytan aka ce ana kawo wata kissa na wani malami ne wanda shedani ya yaudare shi haye zina da wata mata yace ya kashe ta ya kashe ta kuma daga baya ya ji aka tsige shi za a kashe shi yace zai fitar da shi amma idan ya kafirce zai fitar da shi yace ya kafirce kuma sai ya bar shi aka kashe shi wannan kissa kawai isra'iliyati ne zaka iske ana kawo cikin littafin tafsiri karkashin wannan aya ya kamata ɗaliban ilimi ai hattara malam ya ce to kulna za mu ce kala qatada qatada ɗaya daga cikin wato tabi'in kibaru tabi'in waɗanda sun yi fice a cikin ilimin tafsiri ya ce sadaka aduwullahi kenan makin Allah ya gaskiya fi qaulihi a cikin faɗarsa inni ara ma la tarawna ina ganin abin da ba ku gani ya ani jibril jibril wal mala'ikatu da mala'iku alaihimus salam amincin Allah ya tabbata a gare su wal mala'ikatu alaihimu salam ma'ahu kenan mala'iku tsaminci Allah tabbata gare suna tare da Jibril nazili na minas sama sun sabko daga sama li nusratil muslimin don su taimaki musulmai yawma badr ranar badar wa kadhaba yayi ƙarya fi qawlihi inda ce inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah yace wallahi ma bihi makhafatullah yace na rantsi da Allah ba wani tsoron Allah tare da shi walakin alima annahu la quwwata lahu bihim ya san cewa la quwwata lahu bai da wani karhi bihim game da mala'iku ya san da kare shi ta kare wakila waɗansu malamai suka ce lamma ra'a nuzulal mala'ika lokacin da ya ga mala'iku suna sauka shi shi dan ala suratin akan wata sura lam yaraha qattu bai taba ganin wannan sura ba tun da ya taba zama tare da mala'iku a can sama khafa qiyamas sa'a ya ji tsoron kiyama ce ta yi kusa ta tsayu allati hiya ghayatu inzarihi wadda ita ce karshen wato karshen jinkirin da za a yi masa fa yahillu bihi al'azab al-maw'ud sai azaba ta sauko mishi wadda aka yi masa alƙawari kenan daga nan a fara yi masa wannan azaba din to waɗansu malamai sun faɗi wannan duk da yake dai ra'ayi ne na malamai amma wannan yana da nisa domin turo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da turo shi bane kiyama za ta wato tsayuwa to malam ya kawo wannan ra'ayi ya ce to kuma waƙila waɗansu malamai suka ce ma'ana akhafullah ina jin tsoron Allah a'lamu sidqa wa'dihi na san haƙiƙanin gaskiyar alƙawalin da ya yi linabiyihi ga annabin sabin nasar cewa zai taimake shi domin ayoyi da dama sun nuna Allah zai taimaki manzanni wa qad jaa inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad da sauran ayoyi wa qad jaa al khawf bi ma'na al ilm kenan al khawf wani lokaci yana zakkuwa da ma'ana ta ilimi khafa wani lokaci ba ana nufin ya ji tsoro ba ya sani wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda kalima ta tsoro take zuwa da ma'ana ta ilmi illa an ya khafa Allah yuqima hududallah a cikin suratul baqara aya ta wato 229 sai in suna jin tsoron wato ba za su in suna jin tsoron ba za su kiyaye dokokin Allah ba mata da miji fa in khiftum Allah yuqima hududallah idan suka ji tsoron ba za su tsayar da dokokin Allah ba fala junaha alaihi ma fi maftadat fi babu laifi mace ta yanci ta kwaci kanta ko ma'ana ta fanshi kanta ta bada abin da miji ya bata akwai maganganu da dama shin kasa ga abin da ya bayar za ta bashi ko ko daidai ko kuma in ya ga dama fiye ma da abin da za ta bashi wadansu malamai sun ce mutlaq ne in ya ga dama ya ce daidai in ya ga dama ya ce kasa in ya ga dama fiye da haka in ya ga dama ya ce ya yafi domin shine ya kawo wannan to malam yace wa yahtamilu indi kuma shi a wajen malam yace yana yiwa a wajena kenan waɗancan maganganu saura da ya kawo ba nashi bane an ya kuna khafa an ya hilla bihi min mala'ikati ya ji tsoron ya faru daga gare shi ko ya sauko daga gare shi daga mala'iku ma dunal ihlaki min al'adha abinda bai kai halaka ba kenan ta mutuwa min al'adha na cutarwa id lam yakhfi al ihlak in bai ji tsoron hallakarwa ba to zai ji tsoron cutarwa ma'ana ko da bai mutu ba zai iya samun wani rauni na fata an fahimce ni malam ya kawo wannan yace thumma aqulu sannan zan ce kaifa tu'khadhu alaihi kizbatun wahida ko kadhibatun wahida ya za a yi a karbi ƙarya guda gare shi wa huwa afsaqul fasaqa alhali ko shine mafi fasikancin masu fasikanci wa akfarul kafara shine mafi kafircin masu kafirci domin shi ke jan duk wani kafiri da fasiki zuwa ga sabon Allah fala ajaba fi kadhibihi malai ce to ai ba mamaki ma in yayi ƙarya in ma yace na jin tsoron Allah ma ba ma tsoron Allah yake ba to mi mi abin mamaki don shi dan yayi ƙarya mi abin mamaki dan makareci yayi ƙarya mi abin mamaki dan mai shan giya ya sha giya ai abin mamaki shine ya daina wa innamal ajabu fi sidqihi malai yace abin mamaki shine a ce shedan wato yayi gaskiya ina fata an fahimci to duk da yake haka ne amma mutum idan yayi ƙarya yayi gaskiya ko da makareci ne to amma ba za a kwace mishi wato gaskiyar shi ba kamar yadda malamai suke cewa Balqis lokacin da Allah ya gaskatar da ita tun da sun ce Balqis amma dai ba mu samu nassin da ya tabbatar da sunanta ba cikin Qur'ani ko kuma hadisi kuma ba mu samu nassin da ya kore sunanta ba Balqis ba kenan za mu tsaya tsaka tsakiya ba za mu karyata ba sai da dalili ba za mu gaskata ba sai da dalili suke cewa Allah ya ce ta ce innal muluka idza dakhalat qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla lokacin da aka so ayi yaki da ita da Annabi Sulaiman gashi nan Qur'ani ya ba mu labari mutanenta sun tunzura ta aje a yaki ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha masu mulki idan suka shiga gari za su bata wannan garin waja'alu a'izzata ahliha adilla za su maida masu daraja a cikin wannan kasashen kaskantattu su maida su kasa na ba kowa ba yanzu ruwan da dibi yakin da America ta yi a kasar Iraki yadda ta maida Saddam yadda turawa suka ruguza kasar Libya suka maida Gaddafi ba kowa ba da ƴan uwansa da dai sauran abin da yake faruwa wa kadhalika yaf'alun to waɗansu malamai suka ce wa kadhalika yaf'alun wawul atfi ce kenan haka ne suke aikatawa magana ta ce waɗansu suka ce a'a wa kadhalika yaf'alun alwawu wawul istinaf Allah ne magana kidan wata sabuwar magana ce kamar an kare magana ta an shiga magana ta Ubangiji wa kadhalika yaf'alun haka ne suke aikatawa kina Allah ne ya gaskata ta alhali a wannan lokaci kafira ce bata musulunta ba shi yasa ma a cikin muqaddima ta adwaul bayan Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti yake cewa wato lam yakun kufriha kufruha mani'an min tasdiqiha kafircin ta bai sa ba Allah yake gaskata ta tunda ta faɗi gaskiya Allah ba zai karyatar da ita ba in muka diba cikin hadisi na sahihul bukhari da muslim da yazo abin nan wanda Abu Hurairah ruwaito lokacin da shedan yaje gidan Abu Hurairah wajen sata abinci so dai so biyu so uku yana kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yana dawowa ya kama shi so dai ya kama shi so biyu gana uku da yazo ya kama shi ya ci mishi zan karantar da kai wani abu idan ka karanta ayatul kursiyu wani shedani ba zai same ka ba sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub amma innahu sadaqaka yayi maka gaskiya sadaqaka ya faɗa maka gaskiya wa huwa kadhubun amma shi makaryaci ne shi yasa fi'ili yana nuna abu ya faru suna kuma yana nufin athubutu tabbata kenan aljumla alfi'liya tadullu ala alhadath wal jumla al-ismiya tadullu ala thubut jumla ta fi'ili ta nuna abu ya faru in kuma amrina an nemi a aikata wannan abin wal koko an nemi a hannu a daina shi kuma jumla ismiya tana nuna abin ya tabbata to kaga sai ya bambanta yace sadaka ya maka gaskiya domin akwai bambanci tsakanin sadiqun da sadaka sadiqun mai gaskiya wanda ɗabi'arsa ce sadaka kuma wanda yayi gaskiya to tana ga makaryaci yayi gaskiya sau daya wa huwa kadhub shi makaryaci ne bai ce wa huwa kadhaba ba ko kuwa kadhaba domin shi makaryaci ne yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun to kaga um, wa huwa kadhub ba bai ce kadhibun ba mai yawan ƙarya ne don siga ce ta mubalagha fa'ul ina fata an fahimci kenan kaga ya nuna makaryaci ne ma'ana kaga sai masa adalci kuma shedan ne wanda shi shedan ya an ce shi na aika san abin nan to da haka yan uwa musulmi yana da kyau lokacin da muke tattauna akan masaloli duk yadda muke kiyayya da wani ko da wani abu ne kada mu zo mu gaskata ƙarya saboda wani dalili ko mu ƙaryatar da gaskiya sai zaman to kenan yanzu wato ba gaskiyar muke bi ba wani abu muke bauta ma son ramu ne zamu bauta ma domin lokacin da wanda kake so ya faɗi ƙarya ka gaskata ta to ma'ana ka nuna yafi muhimmanci bisa ga wannan gaskiyar lokacin da wanda kake kyama ya faɗi gaskiya ka karyata ta kenan ka nuna cewa ƙarya ta fi muhimmanci gare ka bisa ga aiki da gaskiya to kaga wannan ayi al'amari ya lalace an kai kadan mawazini ba su yi shi yasa in muna so musulmi mu samu cin nasara shine cewa dole mu gane cewa gaskiya duk wanda ya faɗe ta gaskiya ce ƙarya kuma duk wanda ya faɗe ta ƙarya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa amma idan ka saba ma gaskiya saboda wani dalili to ka nuna wannan sorran naka dama abin bauta ne wanda kowa yana dauke da shi illa man rahimallah wani lokaci sai mutun yayi amfani ya saba ma Allah da son rai don Allah ya kira shi Allah abin bauta a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ka ganin gumaka sun bace da yawan su babu su kuma wani lokacin ko akwai su ba a bauta musu amma shi son rai yana tare da adam sai wanda wato Allah ya matsari da haka wato mu tarbiyyantar da kanmu akan in dai gaskiya ta bayyana ko ko ga aya ta alqur'ani ko hadisi ga gaskiya ta bayyana to shikenan in ra'ayuka ne waɗanda ana iya haɗa su da ayi aiki da su a haɗa su waɗanda kuma bai yiwa a haɗa su to a rinja da waɗansu akan wasu amma idan gaskiya ta bayyana ba mu tarbiyyantar da kanmu akan bin alkur'ani da sunna ba mun ka tarbiyyantar da mu akan wani abu daban to za a iya samun matsala shi yasa da gaskiya ta wato ta bayyana dan gidan kuma ana ya faɗi ƙarya ka ce gaskiya ne dan gidan wasu ya faɗi gaskiya ka ce ƙarya ne to ya nuna cewa kenan kai dan gidanku ya fi maka muhimmanci ga aya ga hadisi sai wani wanda kake so sai saba musu sai ka nuna a abin nan da marmakon ka nuna kuskure na kuma kai masa uzuri a matsayin sa na dan adam in ma abin da ya kashe kafirci na ka nuna mishi ya kamata ya dawo cikin musulunci a sai ka ce a abin nan da ya faɗa wanda ya saba mu Qur'ani shi ya kamata a bi to kaga akwai matsala sannan kuma ba wannan addaba kai ka bi son ranka ya za ka ce kowa sai ya dawo ya bi son ranka wannan matsala ce ta farko tunda kai ba abin bauta bane balle mutane su bi ka sannan kuma ya zai a ce wani ya bi son ransa ka ce ma mutane a'a dole su aje nassi su zo su yi aiki da abin da son ran wani yake so shi yasa malamai suke cewa wata rana wani daga ake kira shugaban musulmi Umar ibn Abdul Aziz ya tambaya wani mutum ya fi kowa zama wawa a duniya waɗansu suka ce shine mutumin da ya yi kaza wanda ya sai da duniyarsa saboda lahirarsa ya ce a akwai wanda ya fi shi zama wawa wanda fi kowa zama wawa ma a duniya da mutane suka kasa ya ba su amsa ya ce shine wanda ya sai da lahirarsa saboda duniyar wani shi ba ma duniyar shi ta wato lahirar shi sai suwa saboda duniyar shi ba domin in kai ne ka sai da lahirar ka da duniyar ka kasan kai kai amfana to amma in ka sai sa lahirar ka saboda duniyar wani to kaga an yi banna shi yasa kenan ba a saba ma alkur'ani da nassi a kare in ƙarya ƙarya ce ba sai ka kare ta ko ka yi shiru ko kuma ka nuna kuskure ta to amma idan ya zamanto kai dan garinku na faɗi ƙarya ka ce gaskiya ce kenan garinku ko dan garinku ya fi alkur'ani da sunna muhimmanci in dan kungiyar ka ne yayi kuskure ya faɗi ƙarya sai ka ce a'a a bi shi a bar alkur'ani da sunna kenan kungiyar ka ta fi wato qur'ani da sunna muhimmanci kenan ko ko idan mai jin yaren ka ne ya faɗi magana sai ka ce a'a a aje alkur'ani da sunna abi wanda yake magana da yarenka kenan yarenka da mai jin yarenka su fi alkur'ani da sunna muhimmanci ko dan jihar ku ne ya faɗi ƙarya ko ko dan gidanku ko dan kabilar ka ko mai launin ka in fari ne ko baki ko ko dan fatin ku a ko ko dan family ɗinku kenan kai ka bi son ran waɗannan kuma ka ce a bar alkur'ani da sunna to mutane Allah ya halicce su ne don su bauta ma wani yare ko don su bauta ma wani mutum ko su bauta ma son ran wani wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya hana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin son ran wani wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun dan haka dole sai mun tarbiyantar da kanmu akan biyayya ga alkur'ani da sunna lokacin ne al'amuran mu za su kyau kuma Allah ya taimake mu to a kafin lokacin mu yana hararen mu akwai mas'ala guda biyu da so in dan kara tun da yake suna da alaka da wannan aya da an ce illa an yakhafa Allah yuqima hududallah akwai qira'a illa an yukhafa qira'a ce ta Hamza da Abu Ja'far da Yaqub illa an yukhafa sai in an ji tsoro to a wannan qira'a Allah yuqima hududallah in an ji tsoron ba za su mata da miji an ji tsoron ba za su kiyaye dokokin Allah ba sai zamanto an yi khafa in an ji tsoro Allah ya qima hududallah sai zamanto badali ne na ishtimal kenan da an yi khafa da an yi qima kamar badali na domin jin tsoron da an kai ya kumshi cewa ba za su iya tsayar da hukuncin Allah ba amma in muka dauki kira'a ta jamhur illa an ya khafa sai in su mazajen sun ji tsoro wato mata da miji kenan azzaujain Allah yuqima hududillah sai zamanto maf'ulun bihi ne kenan adama iqamati hududillah kenan illa an ya khafa azzawjani aw ga kira'a Allah ya khafa adama iqamati hududillah in kuma an ce illa an yukhafa kenan sai zamanto illa an yukhafa Allah yi ƙima hududallah ai adamu nan za a ce adamu iqamati hududillah ba adama ba sa korewa adama kuma nan ba sunan wata mace ce ba da larabci ne muka ce al'adamu shine rashin abu ba shi ake nufi ba kamar da Hausa sannan kuma wannan in an ka ce Allah ya khafa sai in sun ji tsoro kenan idan mata da miji suke jin tsoro sai al'amari ya koma zuwa gare su illa an yi khafa sai in an ji tsoro shi yasa wasu malamai suka ce to nan ko masu hukunci ake nufi ko waɗanda za su shiga tsakanin mata da miji ko kuma as-sultan shugaba ko alkali to nan da an kace alqadi kenan alkali an yi khafa kinan wannan waɗansu malamai suna ganin cewa sarki da alkali suna da hannu ko kuma masu shiga tsakanin miji da mata za su iya zama waɗanda za su sanadiyya hul'i su yi sa a yi hul'i tilas ba tare da sai mazaje masu auratayya su zo ba idan sun kaga akwai fitina don an yi khafa ga kira'a ta ba su in sun ji tsoro ba su mazajen ba ina fitun da in an ji tsoro an kace to kenan kuma sarki ko kuma shugaba ko kuma mai shari'a nan shi ake nufi nan kuma mazaje to kuma babu laifi in su mazajen suka ji tsoro suna iya su janye in kuma su kuma waɗanda suka abin nan su kuma masu hukunci suka ji tsoro sai su zartar da wannan hukunci zaka iske zamiri koma washe da fassara shi yana tasiri wajen shari'a sai kamar yadda Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan kaga in yurida islahan wasu ce mazaje guda biyu ake nuhi sun ce in yurida mata mata da miji kenan ma'aurata ko kuma in yurida islahan masu hukuncin ake nufi in sun ga akwai sulhu waɗansu malamai su ce babu matsala in yurida islaha in su mazajen suna son sulhu kuma in yurida islaha in su masu hukunci suna so to kenan waɗanda sun ce masu hukunci suna iya raba auren ko da ma'aurata ba so ba waɗanda suka ce a su ma'auratan ake nufi sai malamai suka ce babu matsala idan ma'auratan suke so babu matsala za a iya shiryawa idan kuma su in yurida islahan su masu hukuncin suke so babu matsala domin ko da masu hukuncin sun so sulhun idan suka gyara auren in su ma'auratan ba sa so ai kuma in an ka zo aka sake zauna za a sake wato irin ta jiya noman goji kenan zaman ba zai taba yiwa ba to dan wannan dan saboda ɗaliban ilimi su san fassara abu na ƙarshe kuma sai mu san cewa musulunci ya hana mutum ya aushi sadaki ga mace cutar da ita wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a haramun ne a karba kuma in an ɗauki alkawali dole a biya sadakin to amma malamai suka ce wagga aya za a yi taksisin hukuncin ta da wannan aya domin an ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihi ma fi maftarat bih kina an ji tsoro mace tana iya yin hul'i kina sai da to an yi taksisin hul'i da wannan aya abinda malaman usulul fiqhi sun ka faɗa kenan to ina ganin ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halinsa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh